kamar yadda faɗa da mu sake maimaita karatun satin da ya gabata ne saboda wanda ne a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina wa yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd fa inna zakal hadith kitabullah wa khairul huda hadi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam fashar al'umuri mu da satuwa kulle bidatun dalala a yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa rakatu a kamar yadda muka saba da mu ci gaba da karatunmu na wani littafi mai albarka mai suna muktasar sayil bukhari wanda aka fi saninsa da a tajiri da sarari a hadisun jami'ar sahi yau a cikin ikon allah za mu tashi shafi na 39 باب الإنصات للعلماء سنة رامو تشكو باب الإنصات للعلماء باب ديكي مغانا أكان كويتي دم malamai ma'ana wannan shine a saurari malamai mun yi bayani wancan karan bambanci tsakanin al-isma wal insat ko yawa akwai al-isma akwai istima akwai kuma al-insat Qur'ani ce wai za ƙuri al-Qur'an fastami ulahu wa an situ akwai al-insat akwai kuma istisma fastami ulahu yawa sima shine ji istima shine ka nemi ka jin ka saurara shine wato kenan kana ji ba lalle ne hankalinka yana gurin ba amma dai kana ji stima kenan istima kuma za ka nemi dan kajin kana son kajin amma insat kuma wato kana sauraro dan kaji ka fahimta kenan ka bada hankalinka shi ce fastami'u sannan shi an situ ku da ku saurara din yau ku bada hankalin naku sannan ko bayan wannan ko sai ku nemi ku fahimta to abinda ake yi a kasuwa in aje sima ne yau a wasu gurare kuma da kake wani harkare istima amma a gurin malamai al'insat shi ne wato kenan jazbul intibahi ila shay'in jawowa hankalin mutum da natso sai tattara zuwa ga wani abu shi ne ake kiransa al'insat to wannan babi kamar yana nuna cewa idan mu'amala ta haɗa tsakanin mutum da malami to haka ake so saboda ai limitalimin mutane yake cewa al'ilmu ma yi ukazu min afuwahin rijal fa innahum yaquluna ahsan ma yasma'un wa yahfazuna fa innahum yahfazuna ahsan ma yasma'una wa yaquluna ahsan ma yahfazun ilimi da kake ganin sa a bakin mutane ake samun sa mutanen ko musamman malamai saboda idan sun ji abubuwa da yawa sukan zaɓi wanda ya fi musu kawatarwa sai su haddace shi yanzu sun haddace a sani ma ya ma'una idan sun zo za su yi magana kuma sukan faɗi mafi kyan abin da suka haddace sun haddace wani sun haddace wancan sun haddace wancan sun to zan da za su yi magana za su zaɓi best sai su yi magana don haka a bakin malamai akan samu wa'annan maganganu da suke masu na hikima kamar zinari don haka shi sa idan mu'amala ta haɗa mutum da malami kullum ya tsaya ya nutsu ya ji ina yake so ya daka wani gol yake so wani target ne yake aiming wani hadisi na farko an karbo daga jarir bin abdullahi radallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu fi hajjatil wada jarir bin abdullahi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana da jarir bin abdullah a wani lokaci a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar da hajjinsa na ban kwana hajjin da daga wannan bai sake yin hajji a wannan gidan duniya ba ya ce masa istansit nas istansit annas ka nemi mutane su saurara su ba da hankalinsu kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yana so ya faɗi wata magana da idan hankali bai taru ba ba za a fahimce ta ba yana son ba wai kawai mujarradin aji ba yana son wato kenan a fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam shine kuma babban malami a cikin malamai saboda haka maganarsa ana bukatan a saurare ta sauraro na tara hankali don fahimta instances nas ka ce mutane duka su shuru fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace maganan da zan gaya muku ita ce la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din kada bayana jama'a ku koma kafirai ai ma'anansa kamar da muka yi bayani mun dangara shine la ta'ju la tarji'u ba'di kal kuffari kada ku koma bayan na ba duniyan nan kaman kafirai me yasa ce kar ku koma kafirai ko kar ku koma kaman kafirai shine bayan na ba duniya akwai wasu ayyuka da kafirai suke yi to kuwar ku zo ku yi irin wannan daga cikin ayyukan shine yadda rigu ba dukkan rika ba ba sashen ku zo suna bugun wayan sashe kar ku zo kuna kashe junanku kafirai su ne suke kashe junansu ko kuma musulmi ku zo kuna kashe junanku kaga za ku yi kama da kafirai kenan don haka kada ku yi wannan shine abin da wato kenan yasa don matsala ce wadda take mai muhimmancin gaske sannan matsala ce wadda take alkalami na kaddara ya riga ya ji haukanta don haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai faɗe ta a matsayin wato kenan sanarwa da faɗakarwa za ta amfani mutane da yawa za ta kafafa wasu abubuwa da yawa kuma za ta sa ko da kuskure ya faru an yi kuskuren za a gano cewa kuma abin da aka yi ba daidai bane sai ya zama wato kenan an gyara shi saboda aka kice la tarji'u ba'di kufaran ai la tarji'u ba'di kal kufari fa ta'maluna amal al kufar kar ku zama kafir kaman kafirai bayana sannan ku zo kuna aikata abin aiki irin na kafirai ba yana nufin sahabban annabi sallallahu alaihi za su zama kafirai bane wallahu ta'ala a'lam babu ma yustahabbu lil'alimi idza su'ila abin da ya kamata aka fi so a malami in an tambaye shi aka ce masa ayyun nasu ala waye fi ilimi a cikin mutane kenan idan aka yi tambaya matsalar da ta shafi tawadu'u a malami to malami ana bukatar ya nuna tawadu'unsa a wani lokacin saboda alkawari ne na Allah maɗaukakin sarki ma tawada ahadun illa rafa'ahu Allah babu mutumin da zai tawadu ya kankan da kansa a gaban Allah sai Allah madaukakin sarki ya daga shi duk wanda ya girman kai kuma alkibir ya ridai man na zani fihi wa zatu wanda ya girman kai Allah zai saukar da shi kasa to in an tambaye malami me ya kamata ya ce na eh la tarju ba dir na yanzu na ga yanayin da kusan jarrabawa da fata wasu malamai a wannan zamanin da ke ga kamar sun waye su samu ci gaban karatu hawa platform suna maganganu akan malaman da na akan su tafiye su su daban wanda za ka ji kalmomi na ɓatanci miyagun kalmomi marasa daɗin ci ana jingina wa malamai magabatan da suka wa addini ake suka ne za su faɗa cikin wannan ko kuma dai sai kisa na fili da fili
to ai a ne fahimta abin da nake nufi eh na fahimta ai irin wannan din zai iya zama sababi na kisa na filin idan wani malami hawa platform ya gina kansa ya kushe wa'ancan ya gina almajiransa kuma akai wancan kuma ya hau ya gina kansa sai ya kushe wannan kuma ai duk an ɗauko hanyar da za a je a yi wannan kishkishin zai iya yiwuwa zai iya yiwuwa gwargwadon yadda yake da kaifin basira wajen zaburar da mutane da kuma gina su akan wannan abin gwargwadon yadda za su harzuka in sun harzuka kuma duk lokacin da aka kawo wani abu saba da abin da suke so zai iya kawo wannan yawwa saboda haka duk abin da zai ja zuwa ga musifa shi ma musifa ne yawa sau da haka sai dai Allah ya kiyaye ina fata na fahimta babu ma yusa abu alimi abinda ya kamata aka fi so ga malami in an tambaye shi aka ce ayyun nasu afdal an ubayyu bin ka'ab radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa qama musa nabiyyu qatiban fi bani isra'ila annabi musa annabin Allah ya tsayi wata rana a tsakin yan bani isra'ila yana mai musu kuduwa yana mai musu kuduwa kenan kamar wani yana nuna mana cewa al'adar annaba suna ma mutane kuduwa suna adresin dinsu tara jama'a su tsaya a gabansu su musu bayanin hukunce-hukuncen da shari'a ta zo da shi da haka ga kyakkyawan misali musa alaihi salatu wasalam ya tsaya gaban yan bani isra'ila yana musu kuduba bayan ya gama wasu ila ayyun nasi alam sai aka tambaye shi to akramaka Allahu annabi Isa annabi Musa wane ne yafi ilimi a cikin mutanen duniya gaba daya fa khala ana a'lam sai yace ni dinnan ni Musa annabin Allah manzon Allah ulul azmi minar rusuli ko a duniyan nan nafi kowa ilimi fa taballahu alaihi sai Allah madaukakin sarki sai ya zarge shi akan wannan dan menene zai ce yafi kowa ilimi idh lam yurd al ilma ila Allah tunda bai mai da ilimi zuwa ga Allah da ya kamata a ce yace Allahu a'lam ya mai da ilimin zuwa ga Allah madaukakin sarki kenan sai ya mai da shi zuwa kan sarki nafi kowa ilimi kuma abinda Musa alaihi salatu wassalam ya faɗa a zahiri a wannan lokacin da yafi kowa ilimi in dai a zo a zuba ne ta fagen ilimi na shari'a a duk duniyar nan ba wanda ya kai shi abin zai faɗa haka ne amma me yasa bai mai da abin zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ba mun gane wannan da haka sai Allah maɗaukakin sarki sai ya zarge shi akan wannan cewa kaman ya muna na ladabi ga Allah maɗaukakin sarki tunda bai mai da ilimin zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ba me yasa ake cewa daga cikin shirkul kafi shine ka yi aiki ka kuma jingina aikin a kanka ni ne na yi kaza maimakon ka ce Allah ya kaddara na yi kaza sai aka sashe kuma daga cikin shirkul kafi wadda kuma laifi ne shi ma fa'ahu Allahu ilahi sai Allah madaukakin sarki sai ya masa wahayi anna abdan min ibadi lalle akwai wani bawa daga cikin bayina bi majmal bahraini yana can a mahadar koguna guda biyun nan wannan ya tabbata nan wannan tabbata sun hadu sun wuce gaba daya akwai bawa na a can huwa alamu minka wallahi fika ilimi ya fika ilimi sada ai abin da ka sani zahiri ne kullun ladhi yadda ilil ilmi ma'rifatan alimta shay'an wa gabat anka ashya'u duk wanda yake da awan ilimi kace masa wani abu ka dan sani amma abubuwa da yawa sun ba su abin nan ba ka rundi ya faɗa ko ya ce alimta shay'an ka san wani abu ne sai ya faɗo shi da shay'an kwaya ɗaya sai ce wa gabat anka ashya'u bai ce wa gabar an ka shay'an ba sai ce gabar an ka ashiya'u abubuwa kace kace da ya sun buye maka ka san dan wani abu ne abubuwa da yawa kaga shi Musa alaihi salatu wasallam bai san da wannan ba sai ba ka je can ma jama'a albarai na ko wani bawa na wala wani mutum ya fika ilimi akwai a can mutumin ya fika ilimi shi kuma Musa alaihi salatu wasallam da aka gaya masa daga cikin ɗabi'an annabawa da manzanni da salihan bayi kullum akwai kwaɗayin ilimi kawai sai musa alaihi salatu ya ce ya rabu wai kaifa bihi sai ce in har haka ne ya ubangiji ta ina zan same shi in je in koyi ilimi kaga kenan a cikin shauki yake ne in je koyi ilimi yanzu ya yarda akwai wanda ya fi shi ilimi kuma tunda akwai wanda ya fi shi ilimi kaga bai ci ta zama ba sai ya je shi yawwa dama kuma ilimi ba a samu sabu ɗaya ko aka same shi a nan a can a can a can a can wa alimtu nazma shamli azzama naluhu illa bi shamlin fil biladi mubaddadi ka tara abu ba zai yiwu ba sai ka je tararre a can ka tsakuro tararre a can ka tsakuro wasu garuruwa daban-daban ka je gurin malamin fikihu ka je gurin malamin hadisi malamin garin can malamin kasar can malamin wacce jihar sai ka zo ka tara illa bi shamlin fil biladi mubaddadi tara ka daga ji sai ce ya zan yi injini wakila lahu sai aka ce masa ahmil hutan fi miktalin to zaka je ka dauki wani kifi ko in an ce hut kifi kenan ko falta kama hul hutu wa huwa muli kenan babban kifi kenan yawanci ambar to amma yanzu ya zo a gwargwadon magana ne saraka kifin da zai shi zai iya sawa a cikin kwando ya dauka babba wa wanda ya fi karfin sa ba amma wancan hutu ana nufin ambar ne shine whale babban kifi fa idza faqadtahu duk lokacin da ka tafi in kana tafiya in ka nemi kifin naka ka rasa fa huwa samma to wannan mutumi yana canan ka yana can samma can ko mudayin samma amin ta haka fantalaka sai Musa alaihi salatu wasallam sai ta tarkacen sa sai ya gaba neman ilimi wantakala haka ne ko bi fatahu da shi da yaransa sai suka shirya suka tafi wannan yaron nasa shine yusha'u dannun mun ce yusha'u dannun shine wanda ya zama ya gaje shi a bayan ya bar duniya kenan ko bayan sun fito daga cikin tihu wannan batar da suka yi bayan Musa alaihi salatu ya bar duniya shi wannan yusha'u dannun shine ya gaje shi kuma shine ya jawo yan bani Isra'ila ya dawo da su gida shine kuma annabin da suka tafi jihadi ba a gama jihadin ba rana za ta faɗi ya roki Allah Allah ya tsaye da ranar sai da suka yi jihadin suka gama tukuna sannan aka sake ranar ta ci gaba yushau da nun kenan sai yake na sai ya tafi da shi kuma yana daga cikin kala rajulani min alladina ya kafuna na mallahu alaihi ma dai shi ɗaya daga cikin rajulanin ne shi wannan yushau wato kenan dan nun to da aka sai suka tafi tare da shi wa hamala hutan sai ya dauki kifi shi kenan yushau dan nun fi maktalin a cikin wato kinan wannan kwando hatta kana inda sakarati sai da suka je gindin wani fandutse wada a ru'usa huma panama sai suka dan kishin gyada da kawo kansu wato sai suka yi bacci mana sun gaji sai suka kwanta sai suka yi bacci fansalar hutu sai kifin sai zare salak sai zare minal muktal daga cikin wannan kwando sai kenan sai ya gangara sai ya tafi fattaka za sabilahu fil bahari saraban sai ya kama hanyar sa kawai ya sul sul sul sul kawai sai ya zille sai ya shige shi fara cikin ruwa saraban ya kawo shi da sarab saboda yadda aka kwatanta marriage marriage ne ko marriage wannan abun kan hanya ruwan habo ko ruwan mayu ko ai kaga haka zaka ganshi wal wal wal wal kawai sai ka nime shi karasa haka ma kifin kawai dai haka wulwulwul biyu sau bai an kara ba a wulwulwul kawai harkin har ya bace shi sa ba shi suna saraban sai abin ya tafi kamar ruwan habo ko ruwan mayu ko kawalwal niya ko wa kana li musa wa fatahu ajaban da musa alaihi salatu wassalam da wannan saurayi sun yi al'ajabin rasa kifin nan ya sille ya tafi bandalaka sai suka tashi sai suka ci gaba da tafiya bagiyati lailatihima cikin karshen cikin dare sun kwanta cikin dare ya zille ya tafi suka tashi suka ci gaba tafiya da daddare waye muhimma suka kuma ko waye mahuma suka waye gari suka ini kuma duk suna tafiya sun karasa wancan daren sun kuma ini suna tafiya falamma asbaha da can gari ya waye musu gari ya waye sun tafo kenan ko kala musa li fatahu sai annabi musa ya ce yaron nasa shine yushau dan nun ati na gada ana da kallaki na misafar na haza nasaban kawo mana breakfast mu kawo mana abincin mu ci mu karya mu karin kumullo hakika mun hadu da wahala a cikin wannan tafiya wannan tafiya ta ba mu wahala da gallaki na misafar na haza nasaban walam yajid musa masan minan nasabi musa alaihi salatu wasalam bai taba samun wahala na wuya wuya ta shafe shi nasab shine wahala ta zama masu ta shafe shi a dalilin tafiya hatta jawa zalmakana har sai da suka tsallake wannan gurin allazi umira bihi wanda aka umarce shi da wannan gurin abu biyu a nan gurin suna tafiya da kewa da kumi da kumi amma da suka zo gudun da ya kamata a ce sun tsaya sai suka ba tsaya ba sai suka wuce sai zama sun sha wahala kuma suka gaji sosai abu biyu na farko shine a harkar ibada in ka tsallake inda ka tsallaka ka to wahala zaka shiga shari'a inda ka tsallaka shari'a to sauran kuma wahala ne wahala ce kuma ba mai amfani ba tunda yanzu lokacin da suka fahimci wannan abin in suna son gyara shi sun dawo da baya na biyu da talibu ta'allim ya ce musa alaihi salatu wasalam bai taba complaining din wahala a tafiya ba sai a dalilin neman ilimi yanzu da ya fito ta ba neman ilimi ta ko kuma sai ya ce ya wahala a tafiya ya yi jihadi ya yi mai bai taba complain din wahala ba sai yanzu a dalilin neman ilimi da aka neman ilimi al'amari ne wanda ke sai an zage dan sai ko bai yayuwa fal ilmu bada'an laysa ariyan sayyikan lakin jinatun hanzalul mutahabbadi ba abu ne mai sauki ba guna ne wanda mutum zai ɗanɗane ta jinatun hanzal hanzal shine guna ko yawwa so da ilimi kafin a tsara shi guna ce sai an ɗanɗane ta tukunna ilkun nafisun la yuba'u wa na'irun kayan ado ne mai kyau duk wanda ka ga ya ado da ilimi ilimi na haskaka shi ta ga mutum mummuna amma da an ce da ilimi sai ga ilimi ya rufe munin ka ga mutum talaka amma in yi kwalliya da ilimi sai ya ife talaucin ka ga mutum ba mai mulki ba ba mai amma ilimi sai ya abin nan ilkun nafisun la yuba'u ko ba a sai da shi ba a sai da shi don haka sai an sha wahala ake samunsa faƙala lahu na na ce te yanzu wannan wani abu ne na wannan ya kara tabbatar a nan mutum da matsalar rashin ilimi inda ai an ce masa inda kogi biya a nan bawa ne Hmm. ya je bakin kogi biyu kuma ya je bakin kogi biyu da suke yi bai sani ba
bai sani ba amma kuma an yanka sani kifi ne kuma ya fara Eh, ko eh, kamar yadda dai na mutum ya ce wa kana da musa wa fata adam eh, mamakin kuke kifi sau biyu eh.
To amma kuma sai wasu tsaya sun ce to mu tsaya a nan ɗin mu kuma a nan ɗin ba suka ci gaba da tafiya eh. wa kana li musa wa fatahu ajaban ɗaya ɗaukan a fuska biyu na fuska ta farko la'alla musan shi bai gani ba yaron ne ya gani sai daga baya da ya masa ma- bayani musan yake al'ajabin ya aka yi har ya zille kuma shi bai gaya masa ba shi kuma yana al'ajabin da kifi ya fita shi kuma bai da ilimin cewa inda kifi ya bata a nan ne amma musa alayhi salatu wasallam yana da wannan ilimin amma da kifin bai ai- magana ta gaba za a ce ara aita iz awena ila sakarati fa inina situl hut kama an sanuhu illa shaitan kaga kenan kamar musan ba a lokacin ne ajaban din nasa ba a lokacin da kifin ne abin nan ba da aka ba shi labari ne daga baya
wannan ku shi ya saba ba musu wahala eh, shi kuma sababa musu wahala yawa duk da kuma matsalar rashin sanin sani ne da shi Yusuf Yushau ya sani da ya gaya masa yawa shi kuma Musa da ya san kifi ya bata da nan ma sun tsaya yawa to bare gari Allah ta'ala a'lam aga ne gofa eh fakala lahu fatahu sai sauran ya ce masa a ra'aita idza na idza sakarati fa inni nasitu lut ba ka gani a lokacin da muka tsallake wannan dutsen da muka kwanta muka danke shingidan nan anan na manta kifin ai na inni nasitu lut na manta kifin a gurin in baka labarin kifi na manta baka labarin kifi yace a kala musa sai annabi musa ce a to me ya faru eh ai zalika ma kunna nabgi ko ai abin da muke neman kenan ai kaga wanda ya tabbata mace musan bai san kifin ya bata ba yawwa don haka yanzu yayi mamakin yanda kifin ya bace sala kuma ba a gashi labari ba sai daga baya zalika ma kunna nabgi ai wannan abu shine muke nema don haka fartadda kasasan sai suka biyo baya suna bi ala athari ma suna bin diddigin su yawwa kasas sun biyo baya suna maimaita gunda suka abin nan athari ma inda suka taka suke bi inda suka taka suke bi kar ya bace musu don directly su koma gurin tana muka biyo ko eh tana muka biyo eh tana muka biyo haka suka juyo sun juyo suna bin gurbin da suka taka suna bibiyar kissar gurin nan ne eh nan ne eh nan ne nan ne har har suka abin balaman ta haya lokacin da suka tuku zuwa wannan gurin ila sakaratu zuwa gurin wannan fan dutse din iza alfujaiya kwatsam rajulun sai ga wani mutum ko kwatsam ba su tsammani sai ga wani mutum musajjan bi faubin a nannaɗe da tufa an nannaɗe shi an nannaɗe shi an nannaɗe shi wato kenan da tufa kamar ma'ana ya lullubi kenan yana kwance ya lullube kenan sun samu ta kwance kamar yana bacci kenan amma kuma ya lullubu da, da, da, da tufa au qala ko kuma mai riwaya yace tasajja bi saubihi ya nannadu da tufarsa ma'ana ya lullubu da tufansa fa sallama Musa annabi Musa sai yace masa da ganin sa ya gane sai yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh fa qala al-khadiru sai kadiru ya ce masa wannan mutumin da suka samu a gurin kenan sai ya ce masa wa anna bi ardika salamu a wannan kasa kuma sallama ta ina yaya aka yi nake jin sallama a wannan ƙasa taka ma'ana a wannan ƙasar tamu kenan a'a abin mamaki ishara cewa ƙasar ba ta musulmi ba ne yawwa mutanen da suke gurin ba musulmai ba ne dama ai musulunci a gurin yan bani isra'ila yake a wannan lokacin yan bani isra'ila kun san can inda musa alayhi salatu wasallam yake ko musa kuma ya bar su yanzu ya zo nan gurin shi kuma kazir tunda ba manzo ba ne bai da hurumin wa'azi ya yi gaidin ɗaya mota ne amma dai shi Allah ya bashi salihanci don haka ko kuma annabci kamar da yake zuwa cikin kilafan malamai ko da shi shi annabi dama ba masa wahayi ba ya isar da sako da haka shi shi kadai ke addinin sa amma duk da haka ai kowa ya gani gida zai kashe aiku daga ji an yi sallama cewa annabi a duka sallah ta ina kuma sallama a wannan kasa tamu ta ina fa sai ya ce masa ana Musa ni ne Musa annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya sallama aka ce waye sai ya faɗi sunansa falyusammi nafsahu bismil ladhi urifa ya sanar ya ambaci sunansa da sunansa da aka san shi kada ya ce ana ni ne sai ce ana Musa ni ne Musa so sai kara mamaki ko kala Musa bani Isra'il Musa yan bani Isra'il don ba Musa yan bani Isra'il ba shi bai san Musa a duniyan nan ba ballantana kuma ma Musa a ce musulmi kuma har yanzu yana sallama qala na'am yace masa kwarai shine qala sai yace masa bayan sun zauna sun gaisa an yi tadi komai da komai yace masa to me ya kawo ka sai yace nazo ne hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma umlinta rushidan yalla na iya biyan ka na koyi karatu a gurinka duk abin da ka sani na shari'a ni ma ka sanar da ni Allah an tu'allimini mimma ullimta rushidan ka sanar da ni cikin abin da kai ma aka sanar da kai bina ilmi majhul cikin abin da kai ma aka sanar da kai rushidan na shari'a za mu iya yin haka ma'ana na zo da zan sai application form in cika ina neman admission qala sai ce a a ba zai yiwu ba me dalili innaka lan tasdi ma'i o ma'i sabran ba za ka yi hakuri da ni ba ba za ka iya tafiya a guri da ni ba in naka cewa kai kaga sai da ya kawo taukidi ko lan ya kawo harfi na fai mai karfi lan tastadi a ba za ka taba iya har abada sabaran mai iya haƙuri tare da ni ba ba zai yiwu ba ya musa ya ce ya kai musa inni ala ilmin min ilmin lahi allamanihi ni din ina kan abin da yasa karka kamar na maka mugunta ne bari mu kar maka ni ina kan wani ilimi na Allah Allah madaukaki saki shi ya sanar da ni shi la ta'lamu anta amma kai baka san shi ba wa anta ala ilmin allamakahu Allah la alamu kai kuma Musa kana kan wani ilimin da Allah madaukakin sarki ya sanar da kai wanda ni ma ba da ilimi a kansa ni ma ban san shi ba ban san shi ba dan haka kaga tafiyar mu da kai sai ni biyu ba za su haɗu ba yawwa farar tu farar lansan kan never meet saboda haka sai yake cewa satajidini insha Allah sabiran da sannu in Allah ya yarda na alkawari zan yi hakuri in Allah ya yarda na alkawari zan yi hakuri wala silaka amran ko ba zan saba maka umarni ba ba zan saba maka umarni ba kaga kenan karatu yana bukatan hakuri ta ga abin da rai baya so dole sai da hakuri yawa sai da hakuri ya kuma kuma sai an sa a zuciya ya sa a zuciyarsa ne satajjadu ni insha Allah sabin in Allah ya yarda zaka same ni mai hakuri kuma ba zan saba umarni ba kaga kenan ilimi yana bukatan bin umarni biyayya da dokokin makaranta ko dokokin da malamin zai yi ko kuma duk sharuɗan da zai iya gittawa la'alla saboda abubuwan da yake hange wanda za su dawamar da wato kenan harkar ilimi kaya da wannan cina da wannan da haka shikenan fantalaka sai suka kama hanya suka tafi yamshi yani ala sahilil bahari suka kama hanya su su biyan suna tafiya akan wato kenan bakin tekun in an ce yamshi yani suna tafiya da kafa kenan babu mota ba mashin ko to laysa lahum asafinatun ba su da kwale-kwale to suna bukatan tsallaka kogi don haka fa marar bihi ma safinatu suna zan sai ga wata kwale-kwale ta zo ta wuce da su ta wuce da su bakallamahum sai musu magana a masu kwale-kwalen an yi hamiluhuma su ɗauke su a cikin kwale-kwalen amma ba su da kuɗi fa'urifal kadiru sai aka gane kadiru ma'ana shi mutanen da suke cikin kwale-kwalen sai suka fahimci shi a wannan mutumin nan ne mai ibadan nan mai sallan nan wanda yake wuce kaza kaza kaza kaza ko ko ana gane shi da aikinsa ko Allah ji kan ela ana bayani a wani mutumin ya mutu aka yi bayani aka yi bayani ya kasa gane aka yi bayani sai aka ce mai jan ruwa a masallaci na ce a wannan mutumin yana san shi eh to kaga da wannan aikin ya gane shi yana jan ruwa a masallaci daga su ma sai suka gane shi shi mai ibada ne a wannan gurin su sai suka gane shi dan haka fahamulu kuma bi gairi nawali sai suka dauke su ba tare da wasu biya wani kokon dala ba babu lada to sun shiga kwale-kwale sun zauna kwale-kwale tana cikin tafiya faja a usurun sai ga kanari ta zo fawaka a ala harfi a safina sai ta sauka a kan wato kenan ƙarshen kwale-kwalen in an ce harfu shai a yi tsarfuhu gefensa ƙarfinsa ko yawwa wa minan nasi man yi abu ala harfi daga cikin mutane akwai wanda yake bauta Allah a ɗeshi shi bai kama can ba shi bai kama nan ba ko yawwa yana kirista yana musulmi haka yana ɗeshin musulunci yana ɗeshin kafirci ta can gudun akimu salata ta rafayin nahari ai tarfo guda biyu na ni na yini ɗarfin farko da ɗarfin ɗaya ɗarfin gefe kenan ko sai ga kwale-kwale ta zo sai ga mene ne kanari ta zo ta hau ɗeshin wato kenan kwale-kwale fa naqara naqratan aw naqratayn min al-bahr sai ta tsoma bakin ta haka sau daya ko sau biyu tana sharuwa tana dan caccaka haka kaman za ta sharuwa kenan ko ta tsoma daga tsoma ta daga haka ake ne ta sharuwa sau biyu ko sau daya فقال القدر sai kadir ya ce annabi musa ta bashe ci kaga wannan yadda yake dube ta da duba ta ce ya musa ma nakasa ilmi wa ilmuka min ilmi llahi illa ka nakarati hadha al-usfuri fil bahr kai kana da ilimi mai yawa ko wannan na zaga kana ce Allah ne ya baka ni ma da nawa ilimin wanda Allah ya zaga ni yace na fi ka ilimi ka zo ka koya gwa duk da wanda na kan an tara shi sai aka hada su da aka comparing da ilimin Allah madaukakin sarki na mu ba zai ragu komai a cikin ilimin Allah ba face kaman yanda wannan kanarin ai kanarin kan karamin tsuntsu ne ko abin da dan ɗiba cikin tekun nan shine iyaka in mun rage Allah a wani abu haka ne na an samu eh ya fara bashi darasi yayi an fara bashi darasi an fara bashi a na farko tukun an ce masa bashi da hakuri eh ya ce da koya masa tukunna ba ka da hakuri yace a to zan yi hakuri eh ya tun daga nan an fara bashi bashi fara bashi ilimi dan haka fa amad al qadiru haka ne ko suna tafiya suna cikin tafiya sai ya kalaro sai ya nufi ila lauhil ila lauhin min alwahi safina sai nemi allo ɗaya a cikin allunan wannan kwale-kwalen fana za sai babbace shi kenan kwale-kwalen ta construction ne irin ta kafintoci ne an samu katako tana amanna amanna amanna amanna amanna sai samu guda ɗaya falanki guda ɗaya sai bambare cewa ta kenan daga cikin daga cikin abin da fana za abu fakala musa sai annabi sa ce a qaumun hamaluna bi ghairi nawali mutanen nan sun dauko mu ba tare da kwandala ba amatta ila safinatihim kai nufi kwalakwalan nasu fakarakta sai ka huda musu ita ka balle wani abu da tugure ka ala ai kai haka ne dan ka halaka mutanen ciki ka'idar al'adar kwale-kwale in an balle ta ruwa ya ka shigo in ruwa ya shigo kuma abu mai nauyi a cikin ta nisewa da kwale-kwalen da abu mai nauyi dun nisewa za su kenan manufar ka shine kayi haka nan dan ka halakar da mutane kaulan wahi dan kawai sai ya bashi hukunci saboda me shi yana da aiki da zahiri yawa abinda yake faruwa a fili haka yake faruwa qala sai ya ce masa alam aqul alam aqul innaka lan tastati ama iya sabaran ni ba na ce ba za ka iya haƙuri da ni ba dama ba na faɗa ba ai na ce ba za ka iya haƙuri ba haka ne ba na ce ba za ka iya haƙuri da ni ba sai kuma ya tuno tara sai ce to shi kenan la ta zini bi ma nasit karka kama ni da abin da na manta wallahi mantawa ne na manta ka faɗa min wannan doka da aka karka ka abin wala tarhikni min umri usran kuma karka sa mun takuri a cikin lamari na mutum baya mantuwa ne ni a duniyar Allah na to na manta ma sai ka abin nan eh mantawa ne da haka kai hakuri da Allah bana son karka takura ni maganat tilula min Musa nisyan da haka uzuri na farko da annabi Musa alaihi salatu wasallam ya kawo a wannan bagen shine wato kenan mantuwa saraka sai aka karɓi uzurinsa a haka wannan ma na karantar da mu cewa idan ana karantar da mutum in yi kuskure ba hukuncin karshe ake masa ba a sai a nuna masa kuskuren sai kuma sake bashi ya tafi ko yana ɗaya daga cikin loss of power ai learn to use your enemy kaga enemy shine wanda maka ba daidai ba ba a dropping dinsa a i learn to use your enemy it's a law of power mai zaman kanta duk wanda bai kware a yadda zai amfani da enemy dinsa ba to ya rasa hanyar samun ɗaukaka da fawa a duniya guda ɗaya a cikin hanyoyi guda 48 ya yi maka ko to shi yan dawo da shi tun da ya maka laifi to yanzu duk lokacin da ka sa shi aiki wato zai yi da wani ƙarfin da zai yi maka fiye da plane wanda bai taba maka laifi ba shi wanda bai taba maka laifi zai aiki shi kuma wannan yana yana jin cewa in yayi kuskure zaka ce dama da matsala kaza a tsakani mun gane wannan me yasa ake bawa ake bawa dan daba kula da yan daba saboda in ya bari suka yi za ci ai dama shi ma dan daba ne shi yasa ya bar su don haka zai iya kokarinsa ya ga cewa ba a kama shi a da laifi a wannan gurin ba mun gane wannan saboda idan mutum ya maka kuskure guda ɗaya ba a ejecting din mutum learn to use them sai ka ce masa to ga abin da aka yi kau dama na ce maka kaza kuma kai kace kaza to gashi to mu ci gaba mu gani kuma to zai zai aikin da extra care zai kula ta yadda ba za a kama shi da laifi ba da haka abinda annabi abinda Khidir ya koya annabi Musa alaihi salatu wasallam kenan dan dalaka sai suka ci gaba da dariya fa zabi gulami sai ga maka wani yaro yal'abu ma ayyuman yana wasa tare da yara fa akadha al-khadiru bi ra'si sai hadir sai tafse dan kokan yaro min alahu ta saman kan ya daga faktala arasahu bi sai tsinke kan nasa da hannunsa ya kama kan yaron ya murda murda ka fif sai ga shafin cike wato kan yaro da da biyadihi da hannunsa annabi Musa ce a abin ya bashi mamaki aka tanta nafsan ta kiyata bai gaira nafs yanzu za ka kashe rai tsarkakekkiya ba tare da ita ta kashe rai ba don kadamna alayhi fi an nasa bin nafsi in rai ta kashe a kashe ko to bai kashe din ba menene nasa na kashe shi zakiyatan din kuma yaro karami ne dama can hukunci na shari'a bai hau kansa ba da hukunci na shari'a kan zaka ce yayi laifi kuma ma bai kashe kowa ba kuma bai kai doron shari'a ba da aka kashe shi rigari nafsin ƙara sai yake masa a'a alama kullaka innaka lan tasadiya mai isa ba na gaya maka ba ban ce maka ba ba na ga na faɗa maka ba ce ba za ka iya hakurin zama tare da ni ba sauraka na gaya maka wannan ta haka musa yanzu ba shi da bakin da zai kawo uzuri da ya ce manta ne yanzu ma mantuwa ne yanzu ba mantuwa ba ne ban talaga hatta idan ata ya ahal karetin haka ne sai suka dinga tafiya har na to wata wani wata yana ta hanyar da akewa jirgin ruwa eh a ce mu karamin laifi ne aka kira eh haka ne kaga dole hankalin su tashi eh amma mun ta wata magana eh haka an gode gona a waye eh haka ne kuma ma kisan da aka tayi kaga wani irin kisa ma aka yi da rai mutum ya ɗan danne ya rabu eh kai kaga eh ai kaga abin da ya kawo abu na farko ya kawo lamu tali ya ce litugrika kai haka ne dan ka kashe ka dilimiyar da su amma na biyu ya ce a katalta ya yi hukunci a kadir ka kashe ko yanzu kan ya a katalta na san biga can kuwa ta leto girga yanzu ka kashe shi ka yi kisan kai kuma ba tare da kisan kai ba kuma ran tsarkakakkiyar rai ka gani saboda ka ta'abir din wato kenan abin ya fi wato kenan tsanani don haka ina muke fantalaka ko hatta idza ata ahli qaryatin yusadama alaha suka ci gaba da tafiya har sai da suka je garin waɗansu mutane mutanen wani gari sai suka nemi istatama sai suka nemi su ba su abinci istaska ya nemi a shayar da shi istatama ai talabar ta'ama sai suka nemi a ba su abinci a gurin mutanen wannan garin ba a bawo an yi zai fuhuma sai suka ce a ba za su sauke su ba yawwa kai ban san ko yan boko haram bane ko kidnappers ne ko waye ba a ba mu gane ku ba me yasa mun yi bayani cewa wannan kasar ba ta musulmi bane da wannan kadir da Musa alaihi salatu wasalam da yaron su yi sha'ubin nun suna da sifa irin ta musulunci don haka da suka gansu sun gansu irin da sifa abnormal abnormal ira nasu izo al'adar saka ba su ma karbe su ba suka ce a'a kar ku je ku kawo mana wani sabon addini kar ku yi mana me me me da sauran suka kyamace su to abu an yi zai fuhu ma suka ki su karbi bakuncin su shikenan tunda ba za ku zauna mana a garin mu ku fita ku fita ku fita to sun kama hanya za su tafi fa waje daji daran sai suka ga wata katanga yuridu an yankadda muka ce na akwai istiara ko saboda me akwai personification ne ake cewa da turanci a cikin figures of speech akwai personification ka dauki abin da ba rai ka bashi siffar mere siffar dan adam katanga tana nufin katanga tana da rai ne ta nufi abu mutum ne yake nufin zai yi abu kaza ko tunda yana da rai amma sai ce waje jiraran yuridu an yankabba ta ka dauki siffar abu mai rai ko dan adam an bawa katanga tana nufin za ta za ta kare kuma gane yuri da yin kabba ba gama ko shi kenan sai annabi sai kidir sai kwaba kasa ya kwaba kasa ya gyara ya gyara ya gyara sai ya gina ta ko kuma ƙalal kadir biye da hifa a kama sai ya amfani da hannunsa sai tare ta ya gyara ta ya gyara ta ya gyara ta sai ya daidaita ta to yanzu musa alaihi salatu wassalam ya san wancan na farko ya ce mantuwa ne na biyu ya yi sabur da baka ya kasa kawa uzuri yanzu kuma ya ga abu ga abin ta kai shi mutanen nan su ba mu abinci sun hana mu su karɓi bakuncin mu sauki kuma mu mu zama musu alkhairi wannan ba zai yiwu ba ba an ce fa mani ta da alaikum fa ta du alaihi ba ko sai to yana tsoro duk da haka sai ya amfani da balaga sai ce laushi ita latta ka salihi ajran to yanzu tun da ka musu aiki ai kaga ko a Kano ba aikin banza ka je su biya ka ladan abin da ɗinka kawai ka je su biya ka kotu kenan ladanka kala haza fi raku bai ni wa bai ne sai ya ce eh na ba a tag bane ba a tag bane bai yi ba da buhuna eh eh sun nuna na mana eh ɗabi'a
eh amma kuma ga shi kai yanzu ka zo ka tsaya ka fata mana ka dakta mana tafiyar ka musu wahala mm da za ka yi cewa masu biya mm duk da cewa ba sashi suka yi ba mm amma don ƙwararrun wuta bai hararo wani ba eh shi ya sa kansa ya musu da su kuma zai iya bashi eh amma saboda dai irin kamar ya jinjina musu sai aka kaga dama sai ka je ka ce su baka lada fahimta ta Hmm.
jin mutanen da suke yake yi ai da kaga dama na rashin ki eh ka je- ba eh, ba- yanzu ban ban ga laifin ka je ka ce su biya ka ba eh amma haka ma ya eh a bai eh bai ne ba ya laifi Well, eh, ba tambaya ya ba kuma bai hukunci ba yawa laushe ta latta ka salihi ajar amma shi Eh.
amma a haka ma kenan ya yi laifi tun da ya ce har za ka rabu da miliyan to ai yace masa fa ilita ba ta ne fa la tasalni an shay'in hatta uhdi falaka min dhikra sharadin kar ka min magana akan komai an shay'in yace ko ma menene sai in na baka ansa wato kenan ni da kaina ka gani dan haka ba abin da muka tsallake ko hmm eh ita in sa'altuka an shayin ba da fala tu sa'ibi ne eh a baya iya shine abin da muka tsallake ko eh yace masa in sa'altuka an shayin ba da fala tu sa'ibi ne na yanzu ɗalibi zai koya a nan game da mu'amala tsakanin ɗalibi da malami kenan kamar ɗalibi ba zai shawarci malamin
a wajen laushi ta lattakasta alaihi adaran eh zai iya bana zai iya ba da shawara amma usulumin da zai iya bayarwa shi ne kafin neman shawara daban ba wa malami shawara daban kanin malami ya baka shawara daban kaga wannan shi abu ne wanda yake mai fili amma ba malami shawara dole sai da usulubi dole a tsarin da ya mutane na da ba irin namu ne yanzu ba kaza yanzu da yake shan google yana nan yanzu fifififi za a danna kawai shi kenan google ma zai iya baka ansa yawwa na Ni abin da na ga kuma shi tun da farko ma malamin ya sa wa ɗalibi
ai ka'idar karatu ne ai shi ne da yake ba zai iya bada shawara Eh.
ce to ai an sa masa takunkumi yau to an yau to yau to shawara zai ba zama in an buɗe kofa shine mai talibi ya ce wa yura'i al-awqat ya kiyaye lokaci ya kiyaye kuma inda ya kamata a ce yayi magana da malamin ya kiyaye yadda ya kamata da lokacin da yake fushi lokacin da ya kosa har tambaya ma kace kare yi masa in aka kamar ya kosa ka san wani lokaci mutum yakan kosa in an yi tambaya sai ba da wani irin ansa ma kawai a yi a wuce kawai yawwa amma ku lokacin da yake cikin nishadi tambayar aka yi sai ya tsaya ya mata dogon bayani ya fitar da abubuwa da yawa duk wannan hakkin ɗalibi ne sai ya yi la'akari da da irin wa'ina na laushe talata kaza alaihi ajar
wato
eh zai ce masa a ai babu kaza kaza ne dalilin da sa ka gyara shi dai bai ce na sa ka gyara ba. amma a ce in yayi masa wannan magana zai iya bayar da ya sa ba amma kuma silai ya taka doka ya ce fai ni ta bata ne balata sale na yan shayi eh shi ne da ya amfani da usulubi ya yi balaga alami an shayi fa ba fa la ta kalli ba ba la ta kalli ba da tubar yadda kanka yi magana da ni abin da sai eh amma cewa kanka tambaye yanzu kuma an yi kulle shi eh amma kuma al'umuru bi maqasidiha al'umuru bi maqasidiha akwai motive behind motive behind din shine eh, kamar dai yana ganin bai babin da ya ba haka bane kuma ya fahimta amma dai ya zo da usulubil hakim usulubi mai sauki mai hikima ta gani amma dai ya fahimta don haka shi zai masa hukunci kawai ko ina mal amalu bin niyyat da wal kulli ruhi mana ita sallahu shi talata ga tare ya ajara eh sai ya ce masa me hadha firaqu baini wa bainik wannan shine ya kawo karshen darasi tsakanina da kai da haka a lokacin sai ya bashi kissan abin da ya faru ce masa ga shi kaza kaza kaza kaza kaza duk ya gaya masa ansoshin wannan abin abu mai hikima wanda ba su kawo abin a nan ba da nake so mu ya hankali ma kansa a wajen ansan da shi kadir din ya bayar alif- abubuwa guda uku nan da shi Musa alaihi salatu wasallam ya yake ganin laifi ne na farko yace amal amma safinatu ko fa kana lil masakin ya amaluna fil bari fa aradtu an aibaha to kalman da yace fa aradtu an aibaha din nan sai ni ne nufin na laifatar da ita na zama da kwale-kwalen mai laifi sai yace shi yake so yayi saboda fasa kwale-kwalen mutane laifi ne laifi ne barna ce don haka kidir sai ya jingina barna a gare shi amma na yaro akwai abubuwa guda biyu akwai laifi akwai kuma gyara yace sai ya ce farko la kana addu'a mu'mina mumina ne baka shi na an yi rahe kuma ɗugiyana wa koran fara da aradna an yi wasu ma rabu ma farar na an yi dila kuma rabu kuma khairan min bakatin wa qarab to inda yake fa'arar na sai muka yi nufi ubangiji ya maida musu alkhairi kaga ya, ya kawo abubuwa guda biyu bai ce fa'aratu ba bangaren sa shine bangaren laifin kashe yaro bangaren canja musu mafi alkhairi kuma aiki ne na alkhairi sai jingina wa Allah mun gane wannan sai jingina wa Allah tunda za a dimi ya musu da wannan yaron a kawo wani yaron da ya fi shi alkhairi da albarka da komai yin haka alkhairi ne sai je ya bar wa Allah kashe yaron wannan kuma laifi ne sai jingina wa kansa da haka sai hada sai ce fa'arar na sai hada guda biyu amma wancan bangaren um, jidaru katanga ita kuma aikin alkhairi ne kai tsaye ko babu matsalar shari'a cikinsa sai ya ce fa'ara da rabbuka ubangijinka sai ya nufin an yabla ga ashirin da kuma wasu sakaraja kan zuwa rahmatan min rabbi aiki alkhairi ne a samu katanga za ta lalace a gyara ta saboda alkhairin da masu katangar za su samu yara nan gaba aikin alkhairi ne gaba da bai ce sai ya yi shi da kansa ba sai jinginawa ubangiji Allah madaukakin sarki da haka latifa guda uku laifi kadai ya jinginawa Allah a ya jinginawa kansa alheri kadai ya jingina wa Allah alheri da laifi sai jingina musu shi da Allah shi ya dauki bangaren laifin ubangiji Allah ba dauki bangaren credit din yawa to shi قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى Allah madaukakin sarki ya ji kan annabi Musa sau da yawa idan annabi sallallahu alaihi wasallam dai kotin annabi Musa a wajen incident sai ya ce rahimallahu Musa ko rahimallahu aki Musa mun gane a lokacin da aka aka aka so wani rikici tsakanin wani muhajir da wani ansar din nan kun tuno wancan kisan wanda har yadda zai saukan suratul munafiqun din nan sai ya ce rahim Allah aki Musa kad uziya billahi akthar min hada ko fasabara Allah ya ji kan dan uwana annabi Musa an cuce shi fiye da haka amma yayi hakuri nan ma sai ya ce Allah madaukakin sarki ya rahama annabi Musa law me law wujidtu law sabara na so da a ce ya hakuri mana da ya hakuri mana hatta yu hatta yuqassa alaina min amrihima har a zo a ba mu kisan al'amarin su da ya hakuri ai ta tabiya ai ta tabiya kidar yana ta abin mamaki yana ta abin mamaki duk daga bayan an zo an fassara sai mu ga fahimta sai mu samu ilimi da yawa amma Musa ya kasa hakuri da ga ka kasa hakuri ilimin ka zai zama tagaitacce ko ba gaba kwanan nawa ne yaro muna rubutu yana jaraba ya yi takura ce wallahi ba zan kara daga wannan jaraba ba zan kara karatu na gama kenan ba ba dan shi ne fa ma yake ba ba zai iya hakuri ba kenan akan dokoki to in ko bai hakuri ba to karatun sa nan zai tsaya yanzu Musa alaihi salatu wasallam da ya kasa hakuri a nan da haka daga nan ba za mu samu wani ilimi kuma bayan wannan ba wallahi mm eh ba shi kade ba babu man sa'ala wa huwa ka eh lokaci ai to alhamdulillah to za mu dakata nan na Nala labarin ita wani na kanta.
yosha